بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عليه دنارير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله
wala ya ce wa man alaihi da naniru dukkan wanda a kan shi akwai bashi na ba- akwai bashi na dinari akwai bashi na kuɗi sai fa au da rahim ko kuma a kan shi akwai bashi na naira ana bin shi bashi na naira dubu ɗari biyar ko ana bin shi bashi na sefa jaka hamsin min ba'in na ciniki da suka yi da mutum so kulla ciniki da mutum ya siyi katan goma na shinkafa ko na maka katan goma na maka zai ba shi kudi a yau muna ashirin daidai ga wata zai ba shi kudi karshen watan nan auƙardun ko kuma rance ya je wajen wani abu ya- ya- ya amshi rancen jika hamsin yau ya ce Allah ya kai mu ƙarshen wata in ya ɗauki albashin shi zai biya shi to falahu an yu'ad- mu'ajjalin wanda yake abun sanya wa lokaci wanda an sa mai lokaci ya zamanto ah, lokacin kuma ah, bai yi ba falahu an yu'ajjilahu to ya samu ah, ya gaggauta bashi kayan shi ya samu ya ya gaggauta ya yawon na'am na'am yake ne
وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع na'am ya ce wa kazalika ah, hakanan lahu an yu'ajjila ya samu ya gaggauta sai ya ce me?
أن يعجل العروض an yi ajjilar uruda ya gaggauta kadarori والطعام wa ta'ama da abinciccika من قرض لا من بيع min ƙarfin na ramce lamin bayin ba na siye da siyarwa ba Ah, abinda malam da yake nufi da ya ce wa man alaihi da naniyar au da rahim wanda a kan shi akwai bashi na naira ko sefa a jaka hamsin ya zamanto na ciniki ne siye da siyarwa ne irin ka amshi kaya na mutum ne sai ka sai da kake kawa kun yi ajejiya da kasashen wata za ka wasu sai zaman to kana zauwa yau uku da wata eh, ishirin daidai ga wata kai ishirin da uku da wata sai zaman to ka sai da wannan kayan yanzu ka samu ka gaggauta ka kai ka bashi kuɗin shi zuwa ashirin da hudu ka je ka ce to wani ga kuɗin ka yi magana da kai sai karshen wata to amma yanzu gashi Allah ya kawo abin kusa na samu ashirin da hudu an sai da saboda wannan gamin gaskiya kasuwa ta yi daɗi to ga kuɗin ka ka samu ka gaggauta kuma ya je shi ba zai ce ba ai shi yanzu ba shi da gurin da zai ajiye kuɗi a ka damƙa mishi kan shi ya sa ya halitta yin haka nan din haka nan kuma mutum ya baka ramce ka ce sai 28 ga wata za ka maida mishi saboda kana tunanin cewa sai 28 ga wata za ka ɗauki a, salar ɗinka to ka zo ka 20 da wata ka je ka ka biya bukatunka da kuɗin da ka amsa a wajen shi washe gari a kone dan uwanka a nemi ya kira ka kaga sallaka tana kara ka ce waye kira ni da ranar wannan kai da da ka daga ya ce dazu na yi kiran ka na jare ka ce eh muna karatu ne ya ce to da Allah ayi kokari a je ni ta na aika jika ɗari ka ɗauki jika sattin ka baiwa matar ka jika arba'in kaga a wani lokacin ya yi bukata ma wace rana ce ko ba takalmi ka fito daɗi za ka ji to ya halitta idan ka je ka amshi wannan jika ɗari ka je wajen wannan wanda ya ramta maka kuɗi ka ce to wani ga idan ka ce ah a kaje ba sai ashirin da takwas ka ce i warkamci ya ji ma biyu tsammanin ta eh kenan wanda yana amshi wancan kin na wajen nan ne kuma sai yin uzuri da shi ya halitta yin hakan to haka nan waka zalika haka nan lahu ya samu an yi ajjilar uruda wa ta'ama min qardin mutum ya gaggauta kadara wanda ya amsa daga wajen abokinsa kadara wanda ya amsa daga wajen shi a matsayin ramce Ah, kana sai da hatsi ina sai da hatsi yanzu wani wanda yake siyan hatsi a wajena yana ɗaukan buhu goma kiliyan kina yanzu ya zo shi ba hatsi a wajena in yi kiran ka wani akwai hatsi a shagon ka ce iya akwai ya kai buhu nawa ka ce ya kai buhu tamanin halin in ce to ina so ka ara min buhu ashirin da Allah ka kawo na ranar alhamis da kano ramce ka ce to ba damu a zuwa ɗauka mana shi kenan aka je aka ɗauko buhu ashirin da aka abubuwa ashirin aka bar maka sattin na ɗauki buhu goma na bashi yanzu kawai ranar talata ni na ce ran alhamis ko to ranar talata sai motar motar su to ya halatta in ce wane to buhun nan ashirin da na ce ma ran alhamis za a kai ma to gashi yanzu motar ma ta zo ta zan ba da yanda a kai maka to ya halatta yin haka nan wadda ama haka nan da abinciccika dukkan abinci karamci abinci a gidan mutum ka zo ka za a maka tukudi kai baka shan tukudi na dawa yana hatsi to babu a gidanka akwai makwabcin ka yake ce da Allah wani a ramu ne a hatsi tiya biyu za a mana tukudi kuma za a mana tuwo na hatsi amma mu za mu yi sussuka ranar litinin insha Allah yau muna sun buke nan ko saboda kai ba ku taɓa yin sussuka ranar ladi ranar litinin ne za ku yi sussuka ya ba ka ce a biramci yanzu ka zo ka aka je aka surho aka yi komi aka maka tukudi aka yi tuwo da dare kana cin abinci sai wani ya sallama da ya sallama ya shigo kun kare gaisa da shi gashi gashi gashi wani ne ya ce aka maka sadaka ta hatsi tiya goma kaga yanzu daga nan ma ka ce to alhamdulillah Allah saka da alheri ya ka auna tiya biyu ka ce akai gidan wani ya ara mun na ce miji sai ranar litinin za mu yi da suka yanzu tunda Allah ya kawo amma yanzu su suka ma an wasa ɗauka a bashi ya halitta yin haka shi ne ce min ƙardin taramci lamin bai'in amma ba ta ciniki siye da siyarwa ba idan ka siyi kadara a wajen mutum ka ce mishi sai ran alhamun shi za ka ɗauki to ba zai maka kashe shi wajen ka da kadara ka ɗauke ka saboda zai iya wara kashe ran alhamis ɗin kana gini ne ba kare ba ko kuma za ka yi tafiya ne ba ka zo ba idan ya ce ka ɗauke a wannan lokacin akwai matsala na'am ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبدو سلامه صلاحه malam ya ce wala ya juzu bai utsamarin bai halitta sai da ɗiyayi itatuwa daga jikin mahaifiyarsu au habbin ko kuma sai da wata ƙwaya daga cikin ƙwayayyuka na abinci hatsi ko dawa ko gujiya wanda lam ya budu salahuhu na nashi bata bayyana ba bai halitta ba bayan kayi maimai amfani ya fara tashi hatsi ya fara kudda kai ka ce ka sai da gonar ka ka sai da amfanin gonar saboda kana gauga da halitta ba saboda a ciki dole sai an maki da zai iya yiwa wannan amfanin yahi na shekarun da kai a baya zai iya yiwa kuma a samu matsala ruwa ya kasa isar su ya lalace kenan in yahi na shekarun da ka samu a baya kaga an kada ki hancin ya da ki hancinka in kuma ya zama to bai kai na shekarun da kake samu a baya ba ka da ki hancin shi ya zama to an samu alazabanu a ciki shine almuzabana wannan da halitta ba haka abin da ya shafi hatsi hatsi ya fara fudda tun wani guri ya fudda tun wani guri bai fudda bai halitta bai haka haka da bino bai nana ba bai halitta ba bai haka haka gujiyarka ta fara kirkiri ko mai ake ce mata da ta ware hudda wannan yawa ta ware kirkira shi ma bai halitta da kai haka saboda wannan duka baka da alama akan bana za a iya ko ba za a iya ba kenan a yi hakuri har sai lokacin da tana na da kyau yanda yanzu ina siya maka yanzu zaka zo ka kalace kayan yanzu ina siya maka yanzu zaka zo ka horce kayan yanzu ina siya maka yanzu zaka zo ka rore kayan eh in ka jinkirta ma har ya samu matsala wannan kai ne kaso na'am ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثير Malam كثيرة ya ce, wa juzu bai uku ya halitta amma sai da kwaya ko ɗiyan itatuwa a jikin mahaifiyarsu. Iza bada salahu ba'adu idan daina nar sashe daga cikin su ya bayyana. Yanzu da kwallo ka gonarka gonar ta ka tudu da gangare ki. Wani gurin da ka zo ya ga hatsin garas wani gurin kuma bai bushe ba. To zai ya halitta ka sai da ta. saboda me saboda inda bai bushen ba ma ruwa ya ishe shi ko da ruwa ya tsaya a yanzu gona insha Allah abinci ya samu to ya halatta ku zo ku da nisi ya nuna mushi gonar daga baki ɗaya kuma ku yi magana gashi nawa zan siya nawa za ka sayar da mu ciniki ya halatta ko kuma da binanka gashi sun na ras amma kuma waɗansu sun bushe waɗansu ba su tsane ba to ya halatta shi ma saboda ko da dai yanzu aka daina yi musu ba ruwa wannan dai dabinin ba zai lalace ba to ya halitta yin haka shi duka abin da shari'a take gujewa saboda afkar da kiyayya a tsakankanin in ya zama to ya cuce ka ka gobe ba za ka ji daɗin yin mu'amala da shi ba kuma gobe kowa ka ji ya yabe shi da kirki kai za ka zage shi za ka ci mutuncin shi za ka ce wani mutumin banza ne tsinanne ne bai san mutunci ba bai san zaman yau da gobe ba ni nan bara ya zo shi raba ni da kuɗi na amma gonar shi da nake ko hatsi san waɗe ba to wannan shine abin da yasa shari'a ba ta so shine ce wa inna khalatan min nakhilin kathirati ko da dabiniya ɗaya ce na natta ta bayyana daga cikin dabinai da yawa na karɓa da dabinai sun goma amma dabiniya ɗaya na narta ta bayyana ga shi a cikin ƙarar ko yau za a iya sake ta amma saboda sauran yan uwanta da binan ba su nana ba za ka jinkirta har su nana to ya halitta ka zo ka sai da su duka
ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان malam ya ce wala ya juzu bai umashin anhar min hitan bai halatta sai da abin da yake cikin korun ma na kiyashi ba zuwa kawai ku yi cinikin kihi a ruwa ka ce wannan tafkin da akwai kihi a ciki nawa za ka bada ka shayar da kamisi bai halatta bayan haka walbirak da kuma tabakuna a albirak jam'i ne na albirkatu albirkatu shine tafki wanda ruwa yake kwanta a ciki to bai halitta ba ka ce wannan tafkin na siyo iri na kihi na shiga guda na kuma nawa za ka siya ka shiga ka dame su bai halitta bayan haka nan saboda cinikin kihi a ruwa wannan bai halitta ba ko da da hausa a mun san in aka wani ciniki wanda yake da matsala sai yake wannan cinikin kihi ne a ruwa to bai halitta ba wannan ne zai iya haka shiga lausu maka ma barshi ba kama su wasu su kama ka zai iya yiwa ka shiga kana tunanin za ka ciko gora biyu ko uku ka cika ɗaya ɗaya lima da ta cika zai iya yiwa ka shiga ruwan ya cinye ko kuma a samu matsala ka mutu a raka to aiki yin nashi ne a ciki to bai halitta ba dai a bari sai an shiga an kamo sai a yi ciniki
ولا بيع الجنين في بطن أمه wala bai'ul janini fi batni ummihi haka nan ba halitta ba sai da jariri a cikin mahaifiyar shi a nan kuma kana da kai timkiya ka zo ka ce to ni dai timkiya nan ta ta saba aiko ya biyu ko mata ko maza ko kuma mace da namiji ka zo ka sai diyan da cikin ta cikin wannan kawai in ta aiko na ka nawa za ka bani wuce ne ta kokari bai halitta ba saboda zai iya yiwa ai biyan za ta aiko to in ta aike samu ta ba zai ɗauki asara kai ko shi zai ɗauki asara in ta hide da rai ɗaya a mace ya za a yi bai halitta ba sai da abin da yake cikin mahaifiyar dabba
ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات wala bai ma fi buɗuni sa'ir haiwanat haka nan bai halitta ba sai da abin da yake cikin cukunan sauran dabbobi ga baki da ba wai tinkiya kaɗai ba kowace irin dabba ce bai halitta ba sai da abin da yake cikinta kowace irin dabba ce.
ولا بيع نتا- نت- ن- نتاج ما تنتج الناقة ناقة Wala bai unitaji ma tuntijin na batu, haka nan bai halitta sai da ɗan abin da taguwa take aibuwa. Shi kuma a nan wannan shi ne irin ciniki na jahiliya. A jahiliya, in aka san cewa taguwarka tana sauƙin aihuwa ko kuma tana aihuwar biyu don ciki kawai ɗiya biyu ne take aihuwa to yanzu ya kaji wani ya zo ya ce to ni da Allah wannan taguwar taka tunda tana da ciki yanzu abin nan da za ta aihuwa a cikinta don Allah ina neman alhurma idan mace ce ce in ta aihu macen wannan ta girma ta aihu ina so a bani a siya min ɗan tana kai yanzu ba wai abin da yake cikin taguwar ba ne kake so a siya maka in ta aihu in mace ce ce a cikinta yanzu to mace ita ma in ta girma in ta aihu to kai dan dan ɗiya ne kake so wannan shi ma bai halitta ba saboda a ciki akwai kasada in da ma asarar kuɗi kuɗi yana baka zan mai da za ka da shi abin shekara nawa aka zo ka raka cinikin shi a yanzu bai halatta bayan hakan
wala bai'u ma fi zuhuril ibili wala bai'u ma fi zuhuril ibil haka nan kuma bai halatta ba sai da abin da yake bayan raƙumma na bujimi mutum yana da kwai eh, taguwa baya da raƙumi kai kana da raƙumi yana so kuma ka bashi ya je ya masa bujimi ka ce to nawa za ka siya eh nawa za ka siya mi ciniki bai halatta bayan haka da aka zama sowa ne a shi nan doki je ka da shi tsawon sati guda kwana goma amma ka kula da cin shi da shan shi shi kenan a zauna lafiya eh wanda yanzu yana da damar da ka saya mishi hatsi ya ci in ya kawo maka shi ya ka gan shi mulmul gobe da karaka fatan ya tambaye ka aro ka ce ya ɗauke shi dama kai abin ya zama halaka kai a gurin ka amma in ya kawo maka shi a ramu kawo gobe in ya nema ta za ka a wani wancan gamin ma ba a ji daɗi ba ka yi haƙuri kawai
wala bai'u al-abiki wal ba'iri sharidi wala bai'ul abiki haka nan bai halitta ba sai da gujajjen bawa eh bawa na mutum ya gudu ba sai inda yayi ba ya je shi kasuwa ya ce to nawa mutum zai siye shi idan aka same shi na shi ne bai halitta bayan haka nan wal ba'iri sharid haka nan kuma bai halitta ba sai da zautaccen raƙumi raƙumin da ya bar gida ba sai inda yake ba yana cikin daji ko ya wa'insu sun kama shi sun saida shi ko wa'insu sun yanka shi amma sai da naman shi bai halitta ba saida shi zautaccen rakumi wanda baya gida bai halitta ba saida shi saboda duka a ciki akwai hatsari akwai kaskat
wa nuhiya an bai'il kilabi wani hiya an bai ilkilabi an yi hani dangane da saida kare a, ba- ba- ba- ba- ba ta halatta cin naman cin cin kudin shi ba musamman idan ya zama to karen ba a yi uzuri da a rike shi ba
واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها waktulifa malamai sun daɗa juna sani sun yi saɓani fi bai'i ma udina fi ittikhadhihi minha cikin halaccin sai da kare wanda aka yi izini a cikin a cikin rukunsa wanda shari'a ta bada izini da a rike shi irin kare wanda yake na farauta kare na farauta shari'a ta bada uzini da a rike shi ko to shin ya halitta mutum ya sayi kare domin ya yi farauta kuma a saya mishi ya halitta ya halitta ko bai halitta ba malamai suka ce tunda dai shari'a ita ta ba da damar mutum ya riƙi kare saboda farauta ya halitta ya riƙi kare saboda ba farauta ba ko faɗa wannan in za ka je ka yi ɗani ya ka kamo ki ya halitta ka siye ta to yana kuma ga kare wanda zai kamo maka babban nama ya halitta waɗansu ka suka ce a bai halitta ba saboda kare ɗin manzo Allah ya hani game da cin kuɗin shi
وأما من قتله فعليه قيمته wa amma man qatalahu amma dukkan wanda ya kashe wa mutum karen da aka ba- da da shari'a ta bashi damar ya riga ya mutum ya kashe mai shi mutum yana da kwai dabbobi yana da garke na dabbobi sai zama to ya siyi kare saboda ya kula da wannan da- da da garken nashi to sai wani ya zo ya kashe shi da gangan to wajibi ne akan wannan mutumin da ya kashe shi ya biya shi kimar shi Eh, ya zama to shi mai mai mai mai- mai- mai karen wanda aka kashe wa karan za a tambaye shi nawa ka sayi karan nan naka ya ce dubu ɗari biyar na sayi shi to wajibi ne wanda ya kashe mishi ya biya shi kuɗin shi saboda me yasa aka kashe mishi shi karan da shari'a ta bashi dama ne ya rika ya kashe mishi amma in irin kare ne wannan naman da shari'a bata baka damar ka rika ba irin kare wanda ka kawo shi kawai dan ka tsorata yaran unguwa wannan da an kashe maka shi hakuri za a baka eh kuma wayansu za su rika ma Allah za su rika godiya ga Allah akan kashe shin da aka yi. Mm, musamman mata da yara ƙanana yana wahalar da su Alhamdulillah, Allah ya kara. Na'am.